أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwan musulmi muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu samun dama tare da ku muka haɗu a cikin wannan darussa namu wanda muka saba karantarwa wanda suka shahi aƙida ta addininmu na musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu fahimta mai kyau cikin wannan darussa sannan ya ba mu sa'ar aikata su domin samun tsira a wannan duniya ɗin da ranar gobe lahira insha Allah. Idan ban manta ba, muna cikin bayanin abin da wajibul wujud yake ɓanta da su. Mun san wane ne wajibul wujud? mun san wane ne ake nufi kuma da mumkinul wujud a shafe guda kuma dama abu biyu ne in aka ce wajibul wujud ana nihin Allah subhanahu wa ta'ala in aka ce mumkinul wujud ana nihin sauran halittu ya shayi mutane da kuma duk sauran halittu a taƙaice kamar yadda muka saba muna bayani abin da ya wuce a gulguje saboda mafi yawa darussan namu minti goma sha biyar ne kenan in muka ce za mu maimaita duk abubuwan da suka wuce kusan wannan darasi ɗin ba za mu gayi wani abin da ya kamata mu gayi ba sai ya zamanto lokacin mu diya ta cikin maimaita abin da suka wuce amma saboda wasu maimaita su yana da ɗimbin muhimmanci har ma muke ɗan dakatawa kaɗan a kansu mun yi bayanin dalili wanda muka ce illa ce wadda muna gani ta samar da abubuwa kamar wajibul wujud da sauran duk abin da yake samar da wani abu a abin da mu muke gani muka ce ba su wuce kashi hudu ba dalili na farko shine wanda ake ce ma dalili na hakika wanda wai shi bai rabuwa da abin da ya yi kenan illa wadda take samar da abu wanda ba ta rabuwa da shi sannan abu na biyu wadda take shirya abu kamar mun ka ce wanda yake iya ya kera wani abu bayan ya kera shi kenan har ma suke cewa wannan kawai lokacin da ake da yake yin wannan abin ne ake bukatar shi bayan ya yi wannan abin shi kenan ba a bukatar shi kuma sannan akwai illa wadda ana canza ta akwai wadda ba a canzawa sannan abu na hudu akwai illa wadda aka ce ta yi kama da rai da ilimin da yake tare da shi cikin wannan hudu din aka ce Allah yana musharaka an aka dauki wajibul wujud kana son ka san shi to yana da wa'annan sifofin na illa har guda hudu ko guda uku kawai saboda mi saboda shi illa ce ta haƙiƙa, shi ba illa ce mai shiryawa ba, sannan illa ce wadda ba a canza ta, sannan kuma ya yi kama da rai a ɓangaren ilimi na mutum, da ba su rabuwa. Duk da yake mun ce kamanta Allah da irin wannan abubuwan wani abu ne wanda kawai don a kai hankalin mutum kusa, ba wai don ana gaya mashi ainihin Allah ba. Bayan mun gayi wannan, muka ce abin da Allah subhanahu wata'ala yake ɓanta da su to ga sunan. su ma su hudu ne, na farko, muka ce wajibul wujud yana da kamala wadda mumkin wujud yake da ita da ƙari, duk kamala da ka gani ga halitta to Allah yana da irinta hada ƙari, duk dai kamala hawa, banda naqs kuma banda wasu kamala wadda a wurin mutum kamala ne amma a wurin Allah ba kamala ba ne, sai mu kiyaye wannan. Sannan abu na biyu shi ne muka ce wajibul wujud yana samar da abubuwa da gare shi zuwa samuwa shi ba ya kera abu daga wani abu wanda ba shi ya yi shi ba ba kamar ɗan adam ba yana yin gini ne ƙasa ba shi ya yi ta ba ruwa ba shi ya yi su ba duk abin da ka gani za gani ba shi ya yi shi ba shi zai zo ɗauko ne ya sarrafa ya gyara alhali Allah shi asalin abin shi ke yin shi shi ke kera komi ba tare da ya koya wajen kowa ba sannan yau abu na uku wanda za mu karanta shi ne mu sani wajibul wujud shi mai badawa ne a ko da yaushe shi yana badawa da ya halitta shi ne darasinmu kenan na yau da ya halitta bayan ya yi ta bai rabu da ita ba shi ya sama muka ce kenan cikin wancan kishi na bayanin dalilai kashi hudu da muka yi ba na bayanin abubuwan da wajibul wujud ya kaɗaitu da su ba a'a na bayanin dalilai tun darasi biyu da suka wuce idan mutum ya riƙe kuma bai manta ba to shi Allah subhanahu wata'ala kenan saboda bai rabuwa da halittun shi dalili ne wanda bai rabuwa da abin da ya halitta saboda haka nan za ka samu yana ba abin da ya yi ma'alul kenan a islahin falasifa yana ba ma'alul kullum abin da ma'alul yake bukata wannan shi ne sifa ta uku ko kuma mu ce abin da wajibul wujud da ya kadaito da su kusan ma wannan abin in muka duba an sallama da shi da yawa sun san cewa wajibul wujud dole ya kasance yana ci gaba da kula tunda an ce wajibul wujud wai wanda samo shi shi wajibi ne ba kamar gini da mai gini ba shi samuwar mai yin gini ga gini ba wajibi ba ne don saboda ana iya canza wani mai gini a kawo wani mai gini amma halitta ta mutane ba ka iya canza mai ƙera halittar mutane ko kuma duk wasu ƙerarka da Allah subhanahu wata'ala ka canza Allah ka kawo wani ba yiwa Allah ne ke yin wannan halitta kuma kullum shi ke ci gaba da wannan halitta ne To, amma wasu suna da wata tunani wanda suke ganin wai Allah, ku ji da kewa, su tunaninsu wai misalin da suke kawa suna ganin Allah kamar wanda ya yi agogo ne da agogon shi kanshi. Kowa ya san wanda ya ƙera agogo, bayan ya yi shi, yanzu shi agogon bai buƙatar komai daga wannan mai yin agogon, ya ƙare mashi komi, yanzu ga yanan yana aiki, ni buƙatar komi gare shi. na'am can bayan shekaru tana yawa in ya lalace zai buƙaci a kirawo mai kuma yin wanda ya ƙera shi ɗin ya gyara amma dai bayan ya yi shi za a samu tsawon lokaci bai buƙata shin haka Allah yake suka ce wai Allah ma kamar haka yake alhali Allah subhanahu wata'ala shi duk lahaza duk lokaci duk wani minti ɗaya bai rabuwa da halittar shi kai minti ɗaya ka ƙara lokaci da yawa babu lokacin da za ka ƙyabta wai ka samu mumkinin wujud bai da alaƙa da Allah saboda shi ke tahiyar da shi da zai jaye daga kulawar da yake ma bawa ko halittu gaba ɗaya za su ƙare ne za su kawo ƙarshensu ne har shi suke cewa shi dalili wanda yake nuna mu cewa Allah kullum yana tare da halittun shi shi ne mun sani cewa mun ce mumkinin wujudi ne mumkinin wujudi kuma menene ma'anar shi wanda kullum shi ba zai iya hita daga mumkin ba ya zama wajib ba zai iya hita daga yanzu yin shi da aka yi ba ya koma shi ke yin kanshi da kanshi ba yiwa inda zai iya ya zama shi ke ba rayuwa da kasantuwa ga kanshi da za a iya cewa a yanzu bai buƙatar wajibul wujud kuma amma ma damar har yanzu yana nan akan mamkin ɗin shi shi yasa mu muke ganin mutane da duk sauran halittu Allah ya shar'anta musu mutuwa me yasa Allah ya shar'anta musu rashin lahiya abubuwa dai wanda Allah yana nuna musu cewa kullum yana tare da su wani lokaci in Allah ya ba dan adam ni'ima yana jin daɗi zai kai yana tsammanin wai Allah ma ya manta da shi kamar ko shi yanzu shi kaɗai ke tahiyar da rayuwar shi Allah bai da alaƙa da shi sam sam sam. Alhali wannan babban kuskure ne. Saboda shi ya sama Allah danya ƙwanƙwasa ƙwaƙwalwar ɗan Adam ya maido ta, ya tuna mishi cewa wannan wanda ya halice ka yana nan kullum tare da kai, za ga ya samu ka wata buƙata, ya aiko maka wata jarabawa. Shi sa Allah bai ƙyala bayi hakan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan Allah ya ce, Kuna tsammanin mun halice ku ne, haka nan kawai kara zube, wa anna kuma ilaina la turja'un kuna tsammanin ba a maido ku zuwa gare ni. Saboda haka nan Allah zai tuna maka wannan cewa lalle za ka komo ho zuwa gare shi, don saboda haka zai zanki maka jarabawa akai akai don ya sa ka komo, saboda kai ya maka fuja'a, ma'ana a yi maka kwaram sai ka ji mutuwa kawai ka ji ka cikin kabari amma saboda Allah ya nuna maka wa kullum yana tare da kai yana kula da kai ya san abin da kake yi amma wani rike cewa asirru qaulakum aw ijharu bih sai cewa innahu alimun bi dhati sudur ku ɓoye maganganunku ko kuma ku bayyana su maganganu ka ɓoye in kana so cikin zuciya ka zanki magana ko kuma ka bayyana Allah yake cewa shi ya san abin da zukata suke ciki ya san komai yana yana yana muraƙaba kowa yana kula da kowa saboda haka nan kenan Allah lalle mu sani mai badawa ne ga kowa kuma a kowane lokaci duk lokacin da ya halitta yana kula da ita wannan shine abu na uku sai abu na hudu mu sani cewa Allah mai dawwama ne wajibul wujud shi mai dawwama ne a ina muka samu cewa mai dawwama ne a hankali hankalin mutum shi ke hukunta cewa lalle dole ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala mai dawwama ne saboda mi mun taɓa bayanin yaya muka tabbatar da wane ne wajibul wujud ya muka tabbatar da shi ta hanyar hankali to ta hanyar hankalin nan kuma muna gane cewa wanda aka ce an tabbatar da shi da akwai shi kuma da sunan wajibul wujud wai wanda samuwa gare shi wajibi ne bai buƙatar wani ya samu mashi samuwa ɗin da kasantuwa to dole mu sani cewa tun can fil azal akwai shi ba a taɓa yin wani lokaci ba wanda babu shi sannan kuma ba za a taɓa yin wani lokaci nan gaba ba wanda kuma babu shi shi ne suke ce masarmadi kenan mu sani Allah yana da sifar azali yana da siffar sarmadi wannan sifofin da ke ga Allah subhanahu wata'ala su ma suna ba shi damar ya keɓanta da halittu nashi wanda su ba su da wannan sifa ɗin sauran halittu su ba azali ba ne na san kana gaskata ni kan wannan saboda da can kai babu kai ma'ana kenan babu ta riga ɗan adam babu ta riga ɗan adam ma'ana babu wai da can babu shi sannan kuma za a yi wani lokaci wanda babu shi zai zo ya mutu haka nan duk sauran halittu amma wajibul wujud shi kaɗai ne wanda za ka same shi da can akwai shi kuma yanzu ma akwai shi kuma nan gaba ma akwai shi wannan Allah kenan ita ce sifa ta hudu wadda Allah yake ɓanta daga bayan shi bayan shi su suna ƙarewa amma shi ba zai ƙare ba to yanzu ga tambaya mutum na iya tambayi kai shi me yasa da wani dalili ne na hankali muke iya gane cewa Allah azali ne duk in bai fahimci wancan ba ya muke gane cewa Allah azali ne sannan kuma ya muke gane cewa Allah sarmadi ne sai mu ce wanda duk yake azali kamar da muka ce shi ne ma'ana da can akwai shi kuma sarmadi kuma nan gama akwai shi in ka ce Allah ba haka yake ba kenan ka ce da can akwai lokacin da ba a yi Allah ba babu shi sannan kuma nan gaba ma shi ma yana zuwa ya kare kamar da kowa yake karewa karewa kuma ce maka in ka ce haka nan kamar ka ce kana son ka koma kan basin mutum wancan wanda ya wuce wanda kana son ka kawo shakku ne kan Allah wajibul wujudi ne ko ba wajibul wujud kenan wannan waccan amsoshin da aka bada su ne za su yi maganin wannan saboda in ba haka ba wanda duk rishi ya riga shi ko babu rishin samuwa ya riga shi sannan kuma nan gaba zai zo ya ƙare ko zai zo ya mutu wannan sifa ce ta mumkinin wujud wanda in an ga dama a samar da shi in an ga dama kuma ba za a samar da shi ba wannan sifa ce ta mumkinin wujud saboda haka nan shi kuma Allah da muke magana kan shi wajibul wujud ne saboda haka ba yiwa a ce ba azali bane ko a ce ba sarmadi bane a nan zamu dakata cikin wannan darasi din sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu dama wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin